من همزه ونفخه ونفسه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا ومسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بحجم من شعير وأكواب وفيها مثل أنس تلظ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a hudu ne ku? hudu ga wata na zulqada hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da biyu ga watan biyar dubu biyu da ishirin da biyar a darasinmu na ƙarshe muna cikin sautu zuhruf mun tsaya aya ta tamanin daidai insha Allah yau za mu tashi aya ta tamanin da ɗaya cikin zuhruf kayan nan tambayoyi ta harko yana cewa ya halitta ya ɗauki sana'ar aps a matsayin sana'a ta rayuwa? aps iya yin koya motsa jiki da ake yi a lakwalako? to ya za a yi a ambaci motsa jiki a laihe da haka kone abu da ka sani mara kyau shin za ka cewa amma ba a ce a motsa jiki ko kowa shi laihi ne sai dai abin da ake a ciki wanda yake ba shi da kyau wannan kuma ana samun wannan dukkan sana ana samun mai kyau da mara kyau ko kasuwa ce ko sana kira ko ta mace ce kene ka diba abin da yake ba shi ka kaurace mishi sai mai magana ya halitta ya ba da gidan shi a yi gidan kallon balo yan kullum muna bayani cewa shi kamar mutum misali kokowa ko balo karan kanta kokowa karan kanta balo ka ce su kansa haram ne amma abin da ake haramta su abin da yake biyowa baya yanzu misali kowa ya san balo irin abin da ake na bayan bata lokaci asarar lokaci na kashe dukiya da babban hadari balle ga masu imani yanda nasi na ƙur'ani ƙarara ba wani shubaha ya haramta mana soyayya ga kahuri da goyon bayan kahuri ta ma ka samu musulmi ne uwa uba musulmi iya sallah guda biyar amma ka samu iya soyayya iyakar soyayya da ma baya da musulmin da wani kawuri saboda kwarewar shi wajen kwallo nan da kwasan sati muna zamani bai kai sati ba muka ji an kawai ihu a gari duk ana ihu da dare wajen karin sha da dare ce lahiya wani ce ci malam balo ce balo ce ake a turai kuma ba ma'ana a turai ake ba da ma a turai ba afirka ba ma amma a nan suna da magoya baya ana hamayya kai ɗan kaza kai ɗan kaza ne yau an ci su wane ne ana ihu ana wasu ihu ne an ci su ta kaga wani abin ya kai matsala game da imanin mutane iya cikin rukunan imani sharaɗin imani alwala wal bara soyayya da kiyayya kai musulmi wani mana kamar gaskiya magana kaga wani dalilin wani abin ya ce dalilin da laifi ne ba dan ɗan ƙwallon ba misali kokowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kokowa da wani kawuri in kokowa ce ko amma ba wanda sa kokowa mai shi iya jin kashi da karfi da bai kaduwa tun da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ana ga murkana ne annabi dake sama ya buga kasa annabi hauro cikin shi ya saki aka daga annabi yadda shi sai sai wani ba ba manzalin tun da ke ta kiyata ta shi tun da ke rayuwar shi ke shi ta ganin kasa ba ke shi a ta kada shi ba da kai da kokowa annabi isa imani to sai ce kokowa aka ce nan kaga ba a yanda ake mata irin wanda kowa san so da yawa akan ce hada zumunci amma ka san magana shedan ce ƙarya ce ba wani zumunci duk mai jin irin abin da yau kwana kwanan nan madan ba nan zama kwanan nan na ji ɗaya cikin wanda ya ci takobin iya an ci mai mutunci ba a kyauta mashi ba an wa abokin abinci wulaƙanci iya haɗa manganunan suke a yin abin da ba kyauta kowa sani inda yake sa adawa tsakanin gari da gari kabila zuwa kabila wani abin hacin sun ci amince da shi kanan ba dan ko kwabace da ba ko kwabace da ba wannan abin da ya biyo ba ko kowa take sababa na adawa na kiyaya tsakanin gari da gari tsakanin kabila kabila kuma kowa haka ne ba ci dalilin wani abin ta zama lahi ma ba ita karan kanta ba kenan wannan kuma an yi kaurace mishi kwa kenan ka shi da magana kenan abin da yake biyo bayan baro da kokowa sai ka talle hici ga musulmi sai kenan akan haka ke mace kakka ba da gidanka sai yake cewa wai an ce matabiya ba ta jin ƙur'ani kuma ba ta jin likita ba mata allura kai da musulmi ka ce ba su jin ƙur'ani ƙur'ani a dace za mata za a ce wannan na gakarar da yawa cewa kalan musulmi ya ta ce ba ta jin ƙur'ani ita wace ce ba cuta bace ba a ce ba kan ta mata ƙur'ani wannan ma magana ba ce ta mai kyau ba abin da ba a warkewa ko a likitan ko a addu'a ko ne abin ana warkiya da wani abu ne matabiya na abu ya zama kamar al'ada ta abu kaza ba a taba shi a yi a hana mutum bai lahiya nawa aka ce ta ita kin ce aka hana ta wani ya mutu ana ji ana gani mutu da cutai an ga shi likita an ka tare mutu a ce dama an taba dama an taba ta ne shi ko nawa aka mutu iya cikin bala'i iya cikin mugun a ce ba ka shi da nawa suka mutu an cutar da su kwarai ba abin a ce aka yi wa an taba ta wani abin da ya mu da magana matabiya dai na sani ba abin da bai magani tabbas a shari'a musulunci kuna Allah alam an samu a samu dai ke dai ba sani amma ba abin da bai magani a takaici sai wani ke cewa mas'ala akwai ruwaya cewa faqihin wahidun ashad rashid min alf abidin da ake magana malami fiqihu guda yayi matsala ga shedan akan mai bauta dubu wannan akwai wani ruwaya ta inganta ta shahara ba inganci ba ta shahara cewa mai bauta daya faƙin wani shida min alfa abidin malamin faƙi guda ya yi tsanani ga shida akan mai bauta dubu to nan dai a matsanin ruwa a ce annabi hori hadisin bai inganta ba albani rahimahullah mun ka cikin karatun mu na tamamul minna kai na fiqh sunna ya kawo fiqh sunna ka wannan hadda hadda wata kissa ta almajina abdullahi bin abbas irin su tawus da irin su inda ga su da ta sa tawus dai cikin su mujahid da mujahid tawus cikin malaman almajid ibn abbas wai suna zamane ibn abbas yana sallah sai wani zo tambaya cewa duk lokacin da ya wutsari sai wani ruwa mai kabri ya kaɗo mishi suka ce wanda ake samun ɗa ma'ana romani ya ce iya ce suka ce dole sake kai wanka ibn abbas yana sallah ya gaggauta ya ƙare mai tahiya ya tahi mai tambaya ta ce ina ki a kamun shi ya musu tambaya wannan amsa da kuka ba shi ta cewa ya wanka a dukkan abu wannan iya hutu kun ba shi amsa ne akan ƙur'ani suka ce a'a akan wani hadisin manzon sallallahu suka ce a'a akan maganar sahabi suka ce a ishto akan mi suka ce a kowane ra'ayinmu ne haka muka gani to anan ne wannan hadisi ya kawo wannan hadisi cewa fikin wahidun a shida alasira min alfi abidin malamin fiki guda ya yi shaidan ya yi malamin fiki guda ya yi tsananin wajen akan mai wata dubu kenan shaidan ya shan wahala a wajen malami guda mai bata da mai ibada dubu ta wannan ruwaya ko da akwai ma'ana ta wannan kisa labanin ke cewa kasar malaman hadisi an bincike ma ta wannan kisa a ina ta zo zu su ganta ba amma kalmar wannan fagen wahidu an samu ruwaya ta tirmidhi ka ibnu majah amma hadisi ne imma da'if imam mawdu'i bai da tushe hadisi bai da inganci kasa kwata kwata ko da shahara bai da inganci wannan kenan kama doga wannan ruwaya ce annabi ne magana a magana tana tana yawo amma ba ta da inganci ruwaya imma mai rauni imma hadisin ƙarya a takaice kenan bai da inganci kurin ala rama aya ta 81
qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين wannan aya tana bayani akan cewa suna da'awar mala'iku ɗiyan Allah ne mata irin abin da ke dangana ko isa ɗan Allah ne da irin su uzair wannan abin sananne ƙur'ani ya yi magana kan abin wuri da yawa na ƙaryatar da haka shi ne annabi ke Allah ke ba manzan shi umarni ka gaya musu wannan magana ta dangana ma Allah da da ake turewa in kana lirrahman walad inda hal Allah mai rahama yana da da fa ana awwalul abidin ina daga cikin harkon masu bauta wannan da inda ha akwai an ta sharti ne waje za ba dan abu ne kai wa abu ne mutane bai wa amma da wai inda ha akwai kin kenan dan Allah juz'in Allah ne inda ha akwai to babu balle a ce gashi inda akwai me abin rigima mu da ku me miki kiyama me abin kiyama an hadda akwai me matsala ni ne farkon me to babu Allah ba shi da da ba shi da mata wannan shine Allah ya kawo magana aya ta gaba subhana rabbis samawati subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arshi amma yasifun
dan uwa wannan shine aya mai tasbihi tsarkake Allah subhanahu wata'ala game da duk abin da bai dace gare shi ba shine subhana rabbis samawati wal ard ya tsarkaka ya tsarkaka ubangijin samai da kasai ya tsarkaka kuma shine ubangijin al'arshi gaba daya ubangiji mai wannan siffofi shine ubangijin sama da ƙasa da al'arshi ya tsakaka min amma ya sifun duk abin da suke siffanta Allah da shi na ɗa da mata da abokin tarayya Allah ya haikar yin haka nan kenan su hudda a kansu babu ne inda akwai bamu rigima da kuma shi kamar malamin suna ke magana cewa da ake magana so da yawa da 'yan bida'a da ahalus sunna sun kirkiro wani abu da sunan ibada suna galada ne shine ahalu suna ce wata in menene in sallah ce in azumi ne in menene inda har annabi ya ce ko Allah ya ce me abin da gima mu ne gaba gaba yawan za ku gano ahalu suna mutum ya ji hankali ko da kana adawa da su a ji hankali ka kalle su ka diba aikin su da yawa yan bidiya sukan cewa mutane ahlus sunna suna bata ibada suna hana ibada ko sallah ko azumi a'a duk mai hankali wanda ya ra'a nan kasashen mu wanda ya kayan sunna ta zo wala na imani ba wanda ya tsoho ya ga ma dan shekara 50 60 ya san me azumin litinin ko na alhamis ko na ashura duk azumin da masu fadala ba san su ma ba ma mai maganar su ba san su ma amma da yake ya tabbata a sunna ya ga ahlus sunna a gaba gaba suna ta yada suna ta karantar da su kenan da yake ya tabbata a sunna su ne a gaban ahlus sunna wancan da kuka suna rigima kaza kaza duk abin da gudan an ja da romo roman baka ne ƙarya ce shi sa sai su ce kakkuyi ba dan ana kiyama ba dan ana kiyama bane na ibada ba babu shine ce ma muke ta wallahi wallahi inda yau misali kaddara a ce ya tabbata maulidi ana kashin sa ba wallahi inda a ce za a yanka raƙumi raƙumi za a yanka kowa yanka a gidan shi za mu yanka raƙumi a maulidi me matsale me matsale wallahi za mu yanka muna gaba gaba wallahi da mun yanka to babu ƙarya ce ƙarya ce aka shirya kurin wallahi babu ƙarya ce kurin na haka kenan babu kyama dan akwai da mun babu ne kuma wallahi bari a dan muna gudun shiga wa idi dan hadarin ba akwai ma kyama a hadari gare shi bid'a annabi sallallahu alaihi wasallam mun ta bayani anan dan wa babu musulmi na kware kowa iya fatar gamuwa da ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam dan wa me yahi damuwa da bakin ciki ruwawi sai inganta babu shakka kansu wanda an kan ce maltawai malakiya din na kasashe garuruwan ba inda ba a karanta risala duk maka mutum zaure ko ka karanta bayan ruwa ta tabbata wani bakin ciki ya yi ka zo kiyama wurin da ka yi bukatar ceto da annabi sallallahu alaihi wasallam ka zo tabkin alkausar ga kai ga manzon Allah a gabanka ga tabkin alkausar a gabanka wanda ka sha kurin an kare sai aljanna wani bakin ciki kana zauwa a kaɗe ka a kore ka mazana yana ce halumma halumma annabi ce zan gan su al'ummata da siffa ta komi ta al'ummata siffa sallah da komi amma da zan ga ana kaɗe su ana kora su yadda ake kore bata can raƙumin ya zobarke musu in halumma halumma can annabi in ya matsa ya ce baka sani wa'annan bayan ka sun canza sun kirkira yan kirkira yan bid'a ne ka karanci risala ne ka ce wa yuzadu anu man baddala wa gayyara ne risala hudu za a kore mutum da tarkin alkausar duk dan bida mai risala hudu ko man kirtar risala gani ta haka ne wannan abin shi muke gudu sai muke gudun bid'a muke nema kubarta don a tsira ba na bane mana ra'ayi an wai gane ramarin sunna sunna wala ba ra'ayi a ciki da su kwanta suke yan gargajiya a hana rigima ne masu annabi masu annabi wallahi ba haka bane ba wallahi ku yi ta kanku wallahi kai ta kanka kan bid'a kai ba sama roman baka a banza ya kai je wurin da ke neman bukata a kore ka shi ne kurin wallah nema muke duka a gyara ku gane ba ma abin ɗaya za mu ce wannan kakanninmu na malamanmu ne a duk abin da muke so ku yi da mu ku gaba ɗaya ƙur'ani da yake gidan kowa sunna kahin ma ba magana ba mu kahin ma a yanzu ko najeriya tana nan sunna a littafin ingantattu da abin za ka yi na ibada ka ɗauko a ƙura'ayin da sunna da abin za ka yi na ibada a zama karanta cikin hudu ba daga cikin sharaɗin imani da muhammadu rasulullah ta'atuhu fi ma'amara wata sadiquhu fi ma'akabar washtinabu ma'anu na wa zajar wa Allah yu'bada Allah illa bima shara wani abin guda hudu amin su ne sharaɗin imaninka da Muhammadu Rasulullah shine kame da'a cikin duk umarnin da manzan Allah ya ce kaza kai mai imani ka yi da'a wata sadiqo fi mu akabar ka gaskanta manzon Allah duk labarin da ya tabbata ya wani ka gane ba gane yake ba kurin ka yarda in an yi ne ko za a yi haka ne kurin washtinabu ma'anunha wa zajar ka kaurace ma duk abin da manzon Allah ya hana tsawatar kai mu imani ka kaurace mishi ka aikun kakkai wa Allah yu'badallahu illa bima shara'a haka kuskura ka bauta ta ma Allah sai da abin da manzan Allah shara'ata kaga ba a bautar Allah da ra'ayin wani ko su wannan haka ka tabbata musulmin ƙwarai mai imani da muhammadu rasulullah wannan shine gurin bakin kiran mu kenan fatan mu kenan mutum musu kuskure ba ma musu kuskure ne amma ga fatan ga da'awar ga manufar bautar Allah akan Qur'ani da sunna akan fahimtar magabata na kwarai eh bid'a sam shirka sam sunna sak wannan shine gurin Allah tabbatar da mu kan haka amin amin kenan sai Allah ya ce bayan ya ce kenan subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arsh amma sifun ya tsarkaka ubangijin samai da kasai ubangijin al'arshi game da duk abin suka siffanta da shi da bai dace gare shi ba ya ce fazarhum فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون dan haka bayan ka masu wannan bayani fazarhum yakhudu wa yal'ab ka bar su su yi ta kutsa maganar iri tawili maganar iri ta ra'ayi suna wasanni ba su ba abin da aka gaya musu ba hatta yulaqu yawmhum alladhi yu'adun har su game da ranar da ake musu alƙawarin gobe kiyama ba su gyara ba a mutuwa da zo shine kadari na kenan bayan da kana kun ka waje ka bar su ta rage gare su wa huwa alladhi وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله
na'am وهو الحكيم العليم
Allah ya ce wa huwa alladhi fi samai ilahun wa fil ardi ilah shi Allah da ake nema ake kira a kadaita da ibada shine ilahun man fi sama wa ilahun man fil ardi a sama babu wani ilaha sai shi haka a ƙasar babu wani ilaha sai shi in wannan ma iya daga cikin aƙida ta sunna ƙur'ani da sunna Allah nan an kawo ma'ana cewa shine abun bauta a ko'ina wannan aya ba ta da alaƙa a ina yake a tana tabbatar maka Allah a ko'ina shine abun shine ilaha ba wani mu abu da gaskiya sama da ƙasa sai Allah kamar ta cike anamu da yake cewa hulla fi samawati wa fil ard وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وهو الله في السماوات وفي الأرض الله شيني الله أسمى شيني الله في الأرض شيني كما الله أقسى يعلم سركم وجهركم kuma wa ya alamu mata kasibu ya san hilinku da ɓoyanku ya san duk abin da kuke aikatawa shi ne kullum misali da sala wallahi inda malamai da suke nan duk da aƙiya ta ashariya ta mamaye mutane ashariya amma mai risala iya da ya yi muƙaddama ta tauhidi aƙidar ta alisunar jama'a duna aƙidar na nabi da baka samu a wajen mai risala muƙaddama shi dai iya a nan yake baka bayan cewa Allah fauka arshihi almajid bi zatihi wa fi kulli makanin bi ilmi Allah yana saman al'arshi da zatin shi amma iya da masaniya a ko'ina wannan shine aqida ta qur'ani da sunna mu koma cikin suratul mulk a amintum man fi sama'i أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور kuma أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا مم.
فستعلمون كيف نذير na'am Allah ke cewa yan wannan nasin qur'ani ne kaji abin da Allah yake cewa shin mutane a amintum man fi samai an yakhsifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur kun amince wanda ke sama ya kisife ƙasa ta hade ko ta karawarawa da ku ta kasa nutsuwa dan wanda Allah matsaka ne yani wane ne ke da iko aka in ba Allah ba waye a sama ke da ikon wannan lamarin ba Allah ba kun amince wanda yake sama ya kisife ƙasa ta karawarawa ai ta gabe ce shin kun amince wanda ke sama an yi alaikum hasiba ya aiko muku da duwatsu na azaba wannan da aikin waye aikin Allah ne da haka ce nassin qur'ani karara da magamata ahlus sunna wal jamaa hatta imam malik rahimahullah aqida su kenan Allah fi sama mun karanta nan ruwaya ji ne ruwaya ta imam muslim wanda albani rahimahullah ke cewa aqidar cewa Allah fi sama wani aqida ce ta qur'ani da sunna la'yan wannan in aka ce Allah fi sama'i sai su kawo a to Allah a cikin sama sama an ce sama sama kaza da aka ce fi sama fi ai ba tana ɗaukan ba ciki ne da Allah yake cewa famshu fil ard da yake cewa na hatazu fir'aun da ta sulbanakum fi juz'in nakhl cikin ne dabino aka sa ciki ala ne ta ɗaukan kalmar ta larabci ala fi tana ɗauka ma'ana ala kamar misali ke cewa fauka ne ma'ana Allah iya sama komi ne da ake sama ba na yin sama bakwai ko cikin sama ta ɗaya ko ta bakwai ba a Allah sama yake da komi magana kenan Allah fi sama Allah sama yake da komi komi ma'ana Allah ya sama da shi magana kenan hatta al'arshi sai misali ya ce maka Allah na sama da al'arshi komi Allah saman komi yake shine aqida da sunan jama'a ba ce wai cikin sama a sama da komi yake yanzu ka mu gano lamarin wai cewa ba ana nimi wannan sama bakwai nasi ya tabbata na sunna ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallama iya bayani game wajen ka san kai ne a wajen ka dan karamin halitta kake ga sama wani abu ce kai ne wajen ka matsayin ka na mutum dan adam mai rigima dan kadan annabi ya bada labarin cewa inda za a doko sama bakwai ba ɗaya ba bakwai gaba ɗaya a doko ƙasa bakwai a ɗora su kan kursiyin Allah za su ɓace kamar kaje wa zobe a cikin sahara ‘yan za gano ka yi imanin abin ya ƙarin ƙwallowarka ‘yan wanzu muna maganar sama yau duk ilimin ɗan adam duk inda ya ci gaba ɗan adam duk bincike da ake ɗan adam ƙwallowar ɗan adam ta kasa kaiwa ga sanin abin da ke tsarin su bani wannan kurin saman duniya kaɗai duk tunanin bature ta ilimin shi na'ura inda ma ba a je ba hasashe ma da ake na na'ura na ilimi cewa halittu na nan tsarin su bani kadai mu in ana magana mu ba mu ana magana mu ba a duniya kanta ta da muke rigima kanta ake hauka a kanta ake rigima a kanta gaba ɗayanta kace a cikin halittu Allah subhanahu subhana kaman garin tesabin da suke cewa kaman ka ɗauko ɗan tsakowa cikin ƙasa ka ɗaga ka riƙe haka ba ba kai kai ba duniya kanta gaba ɗaya ba komai bace ba wannan ana maganar sarrin subhana da ake magana wannan ga daga shi kaza ɗan mace ana magana turmamuwa turmamuwa turmamuwa kaza turmamuwa ɗan wa turmamuwa ga tumuna kan ya magana cutun gasa cutun da yawa wata ga wata unguwa ga tuntunan da turmamu wannan mace wannan bangaren unguwar turmamu suna kan da galagasi suna cewa wanda dan adam zai hango galaxy daban-daban ungo turmamu ko na daya akwai turmamu sama da miliyan 100 san miliyan ka san miliyar ba miliyan ba miliyar miliyar ba miliyan ba miliyar santan da miliyar yau duk mutanen duniya gaba ɗaya mu dirge mun da ake ba mu kai miliyar goma ba hai ba mu kai ba mu kai miliyar goma ba kai mutum ko duniya go to to ba kai ba turmamuwa wadda idan ana magana turmamuwa ba a maganar duniyarmu ƙaramar halitta ce duniya ta mu gaba ɗaya to su turmamuwa wata masu girman duk girmansu miliyarin ne ɗaruruwa kuma na wai unguwa ɗaya ce galgasi guda ne kuma ce su ma suna da yawa sauran su bana wani wani ana magano ne yanzu kuma dole muna magana saman duniya ina ga sama ta biyu ta uku hudu biyar bakwai amma allah annabi ce gaba ɗayansu inda za a ɗauko su a ɗora a kan kursiyin Allah za su ɓace kamar kaji zobe cikin sahara sai na wasu mai ce kuma shi wannan kursiyin kanshi inda za ka ɗauko shi ka ɗora a kan al'arshin Allah shi ma zai ɓace kamar kaji zobe cikin sahara subhanallah ta yan uwa kenan aka ce Allah iya sama da komi ne magana kenan don haka shi albani ke cewa wannan ruwaya ta musulun ya ce abin mamaki annabi ya wannan tambaya a rayuwar shi ga wata bakauya makiyayiya makiya mai kiwo ta ba da amsa cikin sauki na mai imani ya ce amma yau kaga malami farfasar a jami'a iya wasa da hankalin shi iya bige-bige neman wani tafsirin wani aya tafsirin Allah a yanaki hanzu bai gani ba Allah a yanaki abinda aka ce in ba hakan da ba wahayi ga musulmi bai san ba a yana Allah ke ka akwai matsala wanda fir'auna yi ka hankali fir'auna yi ka hankali wa kala fir'auna ya haman ibn sarhan
أبلغ الأسباب أسبابك إنها أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا مم.
وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل مم.
وما كيد فرعون إلا في تباب ɗan uwa mun kawo na aya cewa ka san ka aje kai mai imani musulmi fir'auna yake hankali fir'auna ya buga ya buga an ƙure shi duk hujja babu musa ƙure shi yanzu dan sai yake cewa jama'a shi alashan ta waƙalai fir'auna ya hamana bin sarhan hamana babban waziri firin minister na na fir'auna hamana shi na babban ɗan duniya shi ne babban bazirin ƙwariya gaji ba suke ba da wai labarin wai ƙware wai misali kai misali a nan ƙwarewa hamana akan akan gaskanta ƙarya fir'auna wata ta zo wata ce akwai wata ta mutu ta zo a raya mata sai su ko hamana ƙofa ta ce me kaki ta ce akwai ta taɓa ta mutu kuma ta komi ta a raya mata ya ce ke iya can iya iya halitta raƙun mami ake da kama akuya ungo ɗauki wannan ɗauki wannan abin da ta yi ta gwanon iya can iya iya iya iya manya iya manya halittu sai fir'aun wani fir'aun sai hutu wani kisa ce ta hawa kisa kisa ce ta kisa ce ta rabalaba kisa da wani fir'aun ne hutu hama na ce fir'aun ka sa abin da aka yi wata ta zo nan wai ta ce akwai ta ta mutu ta kana nan kana aiki manyan halittu bai kai kana ta taba fir'auna inda ka yace ta ba hamana a inda ka ga yanda wahala zai wajen halittar manyan rakumi yace yace yace fir'auna kuma hamu za ka kare fir'auna hamu za ka kare ta ba fir'auna ha ha za ka kare wanda wanda musa kariya ce dama za ka ha da kariya wanda kisa ce ta ba da gaki gata a takaice nan menene fir'auna yanzu ya ba haman umarni ibn lisarhan fir'auna ya ce hamana maza maza yanzu kamar gini dogon gini eh ya ce zan yi na la'aliya abu abu gula asbab ina so zan hau hanya zan hau ƙololuwa mai asbab ta hanya kice asbab sama wata asbab sama ina so in hau sama fa atali fa atali an je in leƙa ina mi ila ila musa kenan musa ma ya karantar da su Allah a sama yake fir'aun zake nema ya za a gano ubangijin musa gaskiya da kuma gaskiya bane ba isa a mai gini ya hau sama dan ya leka sama waye gano ubangijin fir'aun ubangijin musa wallahi fir'aun ya gano Allah a sama ke kai kasa ganewa kaga akwai shi hankali dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wannan baiwa eh muawiya ibn hakim da cikin sahabbai ne muawiya ibn hakim asulani shine yayi ka tobara me ka tobara kun san annabi ya hana mari ya hana bugun muska mu anan bai ba mu dadi kan bugun kan mari bai ka ka cire shi da biyar annabi ya hana mari muska taba muska ko bugu ko kutu a muska annabi ya hana ma'auya wannan baiwa ta shi ta mai lahi ta bari dabbar daji karke ce ko abu ya cinye dabbar shi ya ji haushi ya zo cire ta da biyar ya zo ba annabi labari abin da annabi ta kai kai kai kai kai ma'auya baiwa ce ba mata ba kodawa baiwa ce amma wannan marin annabi kan gama abun ya ji abun ya mai yawa ya ce mai kamata kurin shi ba abin da zai illa ya yantar da wannan baiwa to annabi ya ce a kayanka ta ka kawo ta abinci imaninta ka san ka ija karawa ka hore kari ka an yantar da ka wuri ka ga matsala ce annabi ya ce a kawo ta ya binciki imaninta da aka kawo ta gabanin sallar sanama abin da mai tambaya aina Allah aina Allah yake ta ce fi sama man an ta rasulullah yace ita ka ina mu'mina yace ai na Allah ke tace sama iya sama ni waya tace kaman Allah ne annabi yace an ta ta mu'mina kuma ga an jawta Allah sama ji gaji ai ne maka kawurta ka ta Allah sama yake to ka kawurta wai ai ne maka kawurta ka ta Allah ne sama ta ta ina ki ta ce wa ko ina shi Allah sama da komai mu a take kun yake wannan aqida ta al-sunna jama'a kenan Allah shine wa huwa alladhi fi samai ilahun wa fil ardi ilah shine abun bauta a sama shine abun bauta a ƙasa wa huwa al-hakim al-alim shine mai hikima kuma matsali me ce gaba wa tabaraka alladhi lahu mulku as-samawati wal-ardi wa ma bainahuma wa 'indahu 'ilmu as-sa'ati wa ilayhi turja'un na'am wa tabaraka alladhi lahu mulku as-samawati wal-ardi Allah ya girmama ya daukaka alladhi lahu mulku samawati wal ard shine yake da cikakken mulki sammai da kasai gaba daya wa ma bainahuma duk abin da tsakanin sama kasa gaba daya mulkin Allah ne halitta Allah ne bayan shiga Allah kuma wa indahu ilmu sa'a a wajen Allah kada yake sanin tashin kiyama la jalala waqtiha illa ba wanda sadakun ba shi ba kuma wa ilayhi turja'un za ku kare ka so ba ka so ba gaba ɗayanku za mu da ku zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ci gaba wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'ata illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun
Allah ce wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'a nan ai ka san a nan duniya mahi yawa masu bautar Allah sun kama su ne don gobe kiyama su musu ceto na tsira gobe kiyama tun daga nan duniya suka kama abin cetonsu su can da wasu sun kama uzairu wasu sun kama isa wasu sun kama malako sama aljanu mu kuma a yanzu sun kama shehunai shehuwa ne shehuwa ne amma akwai da ke cewa duk wanda ya bi su ba shi ba wata har abada a dama ƙarya ce ma shi ma shi kan ba ba na kai ba shi ma bai san matsayin shi ba ba wani shehu a duniyar wannan wanda ya san ina sa gaba ko da wani shehun kirki ko shehun kirki ne wa ba shehun banza ba ko shehun kirki na hakika shehu ne waliyin Allah ne wa ga matsayin shi balle shehun tuwa-tuwa na kirkin ma waliyin Allah ya san matsayin shi bisa abin da kacin ya gobe kiyama to a duk da wannan matsayin ga mutane sun yarda Allah shi da mu Allah maganin shaidan kaga mutum musulmi ya yarda habbe shakka akan cewa wannan shehu zai iya ceto gobe kiyama kuma mai jin hanyar sadarwa wani abu da ake kuna ana magana kun cika tsanani shi shi kan shi kan malamai kan shi wani duk suna ga yanzu abin ya zo hakika da bisa iya gardama yanzu ya kai yau biyayya ga waɗannan shehu ne tun daga ba su matsayin manzan Allah za har ya kai ba su matsayin Allah duk mai kallon hanyar sadarwa zai ga ɗan'anta ko wai basa ɗan'anta ba kwanan nan aka zo hai alƙawari aka yi aka yi mau'id randebu aka kawa da malaman sunna sanannu shi zai mukabala da malaman sunna akan cewa shehu wannan da yake bi Allah ne ba ma kana magana ba shi tijani ba in ka wala ba ba magana ba magana tijani ba kai yace kai duka ma shi ma komin Allah ne kama gaba ɗaya ma wallahi ba na ba saki ba gaskiya yake kuma ce zai kawo hujjoji hujjoji zai kawo aka irin da mu an gudu a tabbana abin abu ya kai wai mutanen kace suka ce ƙarya ce yanzu abin ya wuce kaga ƙarya ce hakika kuma sauna aqida ta yin hakika hakika mun sai hakika suna suna wasu ne gaskiyar dalika kenan don ce ba haka ba ƙarya ce ke munafiki ne shi ne kana suka mun ai hakika mun hakika hakika nan dalika kenan ta su haka take kuma haka ne a rubuce can da malamin suna suka bayani shi su ƙarya suke saboda ƙarya shari'a zala to Allah masu wani asiri a cikinsu masu aƙidar suka hoto mu ne 'yan ɗari ka ta tijjena mu ne kuma wani abu da muke wani haka yake a rubuce kuma sai aka wani munafukai ne ƙarya kuki tsakaninsu tsakaninsu ke dama wani haka tsakaninsu ke haka ne ba da shakka haka ne ba da na gace ƙarya ce za mu ne yanzu yan bana bidiyo yanzu ma kama ba na bane ba wa boye ada ba kuma tunin sananne gashi kowa san shi ba na bane ba a cikin inda audio ne ma a sauti ne kace a iya ɗan zala ne shiga yi amma ne sananne na ɗariƙar eh Allah shaidan mu da haka Allah ce ba mai mallakar ceto ba mai shi illa man shi da bil haqq kuma alamun nan magana cewa cikin tafsirin wannan aya wanda kun zai iya ceto wanda ya kalmar shahada shaida shaida ta gaskiya yayi mai cikakken tauhidi kuma yawan ya kalmar shahada kalmar tauhidi ya san abin da take ne wani ya alamu to shi ma hawa malaka bai a'a shine Allah yana ba shi ceto ko kuwa ya ba da ceto ga masu ceto ga mai tauhidi amma Allah bai ba da ceton mara tauhidi ga don misali annabi ya tabbatar malakuna ceto bayan Allah na suna ceto ana ce tsakanin uwaye da ɗiya da ana yi amma duka wannan illa ba da izini he bayan izinin Allah ne Allah in ya so ya karama wani bawa sai ya bashi ceton wani daga cikin bashi matsalayi shi ya tsira amma Allah dai karama shi sai ya bashi izinin ka ceci wani in wata bata sunar wani ingantattu a nan sallallahu alaihi wasallam ceto cewa Allah zai ba da damar ceto ga manzanni na Allah su ceto ga mala'iku za su ceto manzanni su salihan bayi su ka Allah zai bar masu imani duk wanda ya san wani nan amma bayan an ci uwar wuyawa wasu na can sun sha wani ya zama kauyi ma ya kone a gana ma a ceto karaman kana ciki ne kana ciki masu ciki Allah zai cewa ku je cikin wuta ku diba duk wanda ka sani mai imani ko tamcin zarra kaga dai ba shirka kenan ko mun kanantar imani inda ba shirka alalabar umarni ga masu imani suka tsira su ceto su hudu waɗancan masu rauni daga cin gidan wuta tun da ya ba shirka yawa shi ne haɗarin mutum ya guje wa shirka ko man kaɗanginta ita tana shiga duk yawan ibada kana sa shirka ta lalace haɗarinta kenan da matsayin annabawa duk matsayinsu da aikinsu ala ta lau a sharaku la bi tsanin makarin amanu inda sai shirka da ake su ya lalace gaba daya na haka kenan hadarin ta to amma ce annabi ce za a ba ceto za a kare ceto kowa har ma mutane su Allah mu ga kowa ba to shi Allah ya sa akwai su Allah da kanshi zai wata jimka haka ce daga cikin wata zai wata jimka ta musamman a kasa gidan aljanna gidan aljanna shi da kai mai yake ceto wa yake amfani wanda yake mai imani ake ba kuma ga mai imani mai rauni mai laihi ya yi laihin da kashe gidan wuta ma ba mu shirki bane ba to bayan ya sha wahala abin zai sha baki abin da Allah ya kama shi dai shi dai ba a dawo ma gidan wuta shi ne lamun shi da bil haq kuma ya alamu ne suka shaida da kalmar tauhidi kuma sun san ma'anar wannan kalma wal in sa'altahum wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun wala in sa'altahum man khalaqahum Allah ce inda za ka musu tambaya su wane ne ya halice su nan ba sa shakka ko kokanto laikulun nan ba tabbas za ce maka tabbas Allah ne mahalicin yan wa mutuna bai da shakkar cewa Allah ne mahalicin komi yan hayo a duniya duwannan addinai ko yahudawa ko nasaru ba mai shakkar cewa Allah ne mahalicci matsala hanya ta bi tsani intermediate akwai wasu 'yan kaɗan a cikin duniya da aka ce ate da su hanzu musamman ma daga ina suke musamman da ina za su kuna ka saman dabbobi da suke musamman daga ina suke balle wanda ya yi su ina za su daga san dabbobi suna nan a duniya ate amma mahi yawan duniya hatta duniyar kafuran gaba daya sun yarda akwai Allah mahalicci matsalar su ta hanyar da ake kusantar Allah ce kowa kama na shi wani kama Isa wani kama Uzairu wani aljani wani malaka kowa da irin nashi amma dai Allah guda ne yace ina zaka to hin Allah ce fa anna yufakun to ta yaya tunda kun san Allah shine mahalicci ta ina ake karkatar da ku akai ku zuwa ga wani Allah a baku misali wata rana mun ta yana ƙasar magare wani gari garin da sarki da da wasu larabawa mun je kayan mu shiga masallacin garin na ƙowar sarkin da yake larabawa sun kai taimako kowa so yake a bashi in suka yawo da layi sai su cire in suka layi sai su cire har babba suka cire suka cire suna cire suna cire layu suka tara layu a hannunsu sai ba mu ganama kai ganama a nan garin a nan garin aka yi ko katar satin aka wani abu na taimako da aka bada aka tare na hilin balo wani bala da ya zo ya raba taimako duk cin layu ga ta yanzu wallahi an zaka ba cikin yalicin layin hijabi hijabi ya daraja da kin zai ga masu hijabi ya tara su ya ba su yabon gwai sun ke fara ba masu hijabi su ga ake fara ba ta ke aran hijabi hijabi hijabi ya daraja ka duba shi duba zai shiga takaci yau ta shiga takaci wallahi inda biya gida suna gaba wallahi muku musa ba shi kenan kin da ce layin yara dan wasu shiga masallaci aka taro mutane nan a taro sai hudu sai rike layin da kirina a gaban hannun shaka ta ce musu wa halice ku Allah wa yake azutawa Allah wa yake kashewa komai su kare gaba ɗaya komai Allah wa yake badawa Allah daga layin su kuma wayannan wa ya ka haka ya ka zaukta su kuma wannan wa me suke yi ko hasar da kai kenan wannan ba su amfanin komi gana kenan shi ne jawabi ba su amfanin komi Allah shi da mu cewa kenan inda aka musu tambaya za su ce maka Allah ne mahalicin to Allah ce fa ana yufu ta ya ake karkatar da ku zuwa ga wannan Allah ta kusan haka ne waƙilihi ya rabbi وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون
waƙilihi ya rabu na Allah ba da amince kamar aje bai labari ne maganar manzan shi nan wani abu ne a nan tsakanin shi da Allah yake hudi ma ubangiji yake jaje ya rabu in haula qaumun la wannan mutane na fasa ima kamar tan cikin furqan da yake cewa wa qala rasul ya rabu inna qaumi tazawan Allah rasul يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا
na yanwa wani abu ne tsakanin Allah da manzan shi yayi ya munajati tsakanin shi da Allah Allah ke wa labarin halin manzan shi tsakanin shi da shi kan mas'alar da'awa yayi abin yayi abin shi Allah ce wa qala rasul ya rabb manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ubangiji na inna qaumi takhadhu hadha alqur'ana mahjura abin ya bai ilmi kai ita ya Allah mutane na sun dauki wannan qur'anin abun gudu abin kauracewa yankun su runguma su rike su imani yau wani ƙur'ani ya Allah ga mutane na suna ke wani ƙur'anin abin gujewa abin gudu abin da kamata su amma sa su da hannu biyu annaba abin iya ci mai rai iya damu shi shi na Allah ke ce mishi wa kadhalika yanda wani abin ya same ka yanda kake gani kana karantawa maganar Allah ana gujewa ana adawa da kai ja'anna da kullun nabiyyin aduwan min mujrimin ba kai ba kai ba kai da haro ba Allah ya ce haka muka sanya ma dukkan annabawan Allah haka suka samu aduwan min almujrimin suka samu makiya masu adawa da kiran daga cikin mujrimai miyagun mutane ka kenan wannan idan annabawan Allah sun gamu da 'yan aru a rushe ka a gane bata da awar Allah na kai mai wa'azi don wani ya sauke ka ko ya bata abin da ke kan shi mamaki me za ka yi wannan manzan ne da Allah ya aiko shi ma abin damun shi iya kira iya kira ana adawa da shi bude kamata ku runguma hannu biyu annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa quraish misali na da ku kamar mutum ne ya hura wuta ta kama tana ci cikin dare malam ba ta ta da wari suna da wasu masu fada iyaka da su iyaka ya hana su shiga wuta ya ce gani da ku a bakin wuta na rike tsatsanku na rike tsatsanku daga baya na rike tsatsanku ina ja kuna ta he mun je ina ja kuna he mun hada ga wuta tana ci ina jan kakku har kwata hekun hada haka muke ni da ku shi kira ne yake ku gyara kakku hallaka shi kira mazan Allah mazawazi kira ne suke ba da ba a gyara ga hallaka na wa tabbas imma shirka imma aikin saban Allah aikin manzan masu wa'azi na gaskiya suna kiran ku ne ku gyara halaka ce a gaban ku gata nan takwas a maimakon mutane su ɗauki masu wa'azin gaskiya masoya abin goyon baya a wai azamta ko kuma su ne yan adawarsu Allah kare mu sharrin shaidani me kiran ka ka gyara ka ka halaka wa ba shaidan adawaka shi ne Allah ce ba kai Muhammad ja'anna li kulli nabiyyin aduwwin min mujrimin haka mun sanya ma dukkan annabawan Allah gaba daya sun gamu da wannan ce gaske kuma da ce min daga cikin mujrimi dan haka magana shari'a abu ne a hannun Allah naka kira ne waka fa bi rabbika hadiyan wa nasira wani ubangijin ka ya dauka makan shine mai shirya kuma shine mai taimako mai da'awa zuwa ga Allah shi nan kina Allah ya ce waqilihi ya rabb maganar manzon shi da yace ya ubangiji inna haula qaum la yu'minu ya Allah wannan mutane na ba sa imani ya za ai Allah ya ce fasfa فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون fasfa anhum ka kauda kai ku ka hore ne kun ce ba bida mu he mu bida mu ku yi hasa ba ku- mu bida ba mu hasa haka mu gada uwa daga ganu ku yi kayan ku mu ne zamu yi sunna ko ba ki tsina ba da gima he mun yi ku yi kayan ku ayan na mu hudi ne ba mu iya hana kowa hudi ne wajibi kan mu amma he ka ko ba kai ba ta rage gare ka ba mu ba wa ma'ala rasul illal balagul mubin hatta manzannin da Allah ya ko Allah ya ce ba abin da yake kan manzannin Allah illa isar da da'awa ta Allah fi bayani karara ta rage ga mutane shiriya abu ne a hannun Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar labarin cewa ya Allah ya gwada mishi annabawa daban-daban yace naga wani annabi ya zo yayi kira yayi kira ya koma ga Allah hidda annabi jama'a masu yawa na ce wannan tawa ce ko ka ce a wannan musa ne da jama'a shi iya da mabiya da yawa musa annabi musa alaihi salam ya ce can an ga wani annabi ya zo da mutum kaza kai hidda daga wani annabi ya zo mai mutum ɗaya ya zo ya ƙarewa zan ga kam mutum guda ya samu ka annabi ce ma na ga wani annabin ya zo duniya ya yi kira ya wa'azin ya ƙare kam ya koma ga Allah shi kadai babu wanda ya imani haka zaka idan maganar shiriya abu ne a hannun Allah kai mai wa'azi na ka isarwa ce mutanen inda masu rabo ne su a masa kira su shiga aljanna an ba su rabo bayan Allah ne abu ne a hannun Allah shiriya wata babban baiwa ce ta Allah ke ba bayi da haka nan kai kakka damu eh kakka tada hankalinka na ka isarwa ce sai annabi cewa Allah ce manzon shi fasafa anum kawo da kai zagi wulakanci ƙarya da shari kaka biya su kama kai ƙaryar ko kai zagi a fasafa ka kawo da kai naka wa'azi ne an ce wata da ake cewa cikin magana magabata eh, annab- annabi isa alaihi salam wani ya zo ya yi zage-zage ya zage shi sai mai kalmomi na dalima kalmomi na yabo suka ce to kai baga abin da kai baga mace ce a kun san kowa iya ba da abin da yake wurin shi shi tsaya ce a rojin kuma da hari na wajen mu Ah, kowa iya ba da abin da ya tare da shi eh ita shi kai haka daga to idan ka kakka biya ba wa ai wuta kakka biya kai kurin gaskiya ce da musa kisan musa da farauna da abin da ya ji ya ga tsaye akan tawhidi da abin da farauna ya ji sai eh haka ne da Allah shine ubangijin ka eh ubangijin uwa ka ko ubangijin sama ka duka shine dai kurin haka ake ta kira ubangijin da Allah shine duk mun ga zikir haka zai hudu ku tsaya a nan kurin musa fan ba lukurun ula ka su gana fara misali fara yawa sai hankali mutane duk an kare an kure fara wani ke so yi hankali da san mutane a cika uwa sai mutane ko ce ya musa fan ba lukurun ula musa ka gaya mu mai matsayin uwa mu na farko ke musa ce yan mutane ko ka gani a ce kunji kunji uwa yan mutane musa annabi Allah ne me ya ce mishi ta ilmu inda rabbi eh yan farko wannan lamarin su a wajen ubangiji ni ban sani ba fi kitabin Allah kuma ubangiji ya da a rubuce kuma Allah bai mantuwa wannan wani yanzu da kai muke da kai muke magana na kullum magana da mutane malam wani malam wani malam wani kaza kaza a mun bar malam wani da ku muke ni malam wani ya huce mun san matsayin shi ba kai ake magana ka gyara malam wani iya ka mai ƙarya ce ma ba tabbas kake kake bace ƴan ko ƴan mutane kakannin ku a wannan Allah ya san matsayinsu da ku masu ran da ku muke Allah sa a gyara kenan Allah ya ce manzon shi fasafa anhum kai kau da kai daga waɗannan mutane wa qul salam kace aminci zama lahiya arba lahiya fa sawfa ya'lamun za su san sakamakon bitilcewa tabbas Allah cika mana imani Allah kai mana san gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته